أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wato na kusa da na nesa a duk inda kuke wato a fadin wannan duniyar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci wato muna gabatar da wannan darasi ne daga kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafis salih to insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu wato na 107 kenan wato a cikin wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin wato a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda 'yan uwa wanda suke bibiyar wannan karatun namu suka sani muna tafiya ne da littafai guda biyu littafi na farko littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to a yau insha Allah ta'ala muna cikin suratu yunus dama wato a darasin mu da ya gabata na 106 kuma yanzu zamu tashi ne a cikin wato suratu yunus amma kafin mu ci gaba da karatu akwai abubuwa da ya kamata mu dan ƙara bayani akan su shine cewa a darasinmu da ya gabata mun dan kawo ɗansu abubuwa guda biyu da suke buƙatar mu dan yi bayani a kansu abu na farko shine a darasin da ya gabata mun karanta wato a ƙarƙashin hamish a cikin littafi magana ibnu ashur da ya kawo wadda muka ce mai tahqiqin wani littafi ya kawo ta to a wajen karatu wajen ƙarshen ƙarshe ƙarshe inda yake kawo ana kiran surori abin nan sai ce wa haka za fa inna ishtiharu suwari bi asma'iha wato haka ne al'amarin yake surori suna shahara ishtiharar suwari ne sai muka ce ishtiharar sura wato shi na matsayin jam'i sai muka kashi mufradi domin wato wani lokaci larabci idan an kace da ta'un sai abu ya koma jam'i idan aka kawo ta'un sai koma mufrad an gane ko to kenan ishtiharar suwari ne wato shaharar surori na alkur'ani ba sura guda ba ina fata an fahimta kaga an kace shajar da larabci ita ce masu yawa ash-shajaratu wato itanya daya tamratun dan dabinu daya tamarun dabinu mai yawa an gane ko duka ana samun albakaratu saniya daya albakaru shanu masu yawa to wannan abu na farko dai da ya kamata yan uwa sai su hankalce shi ko da mutum ya koma cikin tafsiri na ibnu ashir ko ko yana da wanda littafin ya duba a kas kada ya zamanto an samu wato kuskuren karatu ba mu hankalta mishi ba to wannan kenan abu na biyu ra'ayin da muka kara waɗansu malamai da suke nuna cewa wato akwai ijazin qur'ani game da waɗannan surori guda uku waɗanda an ka faɗi auna tawaffayan naka auna tawaffayan naka an faɗi wannan a cikin suratu yunus an faɗi wannan a cikin suratu ra'ad an faɗi wannan a cikin suratu ghafir muka ce suratu yunus ita ce sura ta goma suratu ra'ad wato sura ta sha uku suratu ghafir sura ce ta arba'in kina idan an ka haɗa goma da sha uku ashirin da uku ga ghafir arba'in sittin da uku to muka ce waɗansu sun nuna cewa to cikin wannan sura an kawo aure tafai naka aure tafai naka adadin wato adadin shekarun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hada jerin waɗannan surorin to amma wanda suka ce har da ayoyin da suka nuna haka muka ce to wannan kuskure na domin ita suratu yunus ba aya ta goma bace ta faɗi wannan duk da ke sura ta goma ce amma ba aya ta goma bace ina fatan wato ana fahimta ta aya ta 46 ne wannan auna tafsir naka yanzu a cikin suratul ra'ad ba aya ta 13 bace a aya ta 40 ne sannan kuma a cikin suratul ghafir ba aya ta 40 bace wato da ke surar tana ta 40 number ta tana ta 40 a aya ta 77 ne da haka ɗaliban ilimi sai a yi hattara wajen yada waɗannan abubuwa za ku ga da yawa wasu an ce abu ijaji ne da qur'ani da sun karanta sai su watsa a cikin internet da abin da ya kama da haka wanda wani lokacin abin sai zamanto akwai kuskure an ce ijajin qur'ani sura ta goma aya ta goma a'a sura ta goma ne ba aya ta goma bane sura ta sha uku aya ta sha uku a'a sura ta sha uku ce amma ba aya ta sha uku bane sura ta arba'in aya ta arba'in a'a sura ta arba'in ba aya ta arba'in bace wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara ka aje ai ta yada wani abubuwa ana ganin ijazi ne ashe kuma wani lokacin akwai kurakurai waɗanda ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala ya muna mai kyau to wannan shi dai ne مسألة متقبة سي لتافي إذا مجوني أشكل لتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي دومين شيني يكي آية تكي أكن جيري واتو أكن سأرين دموكي تفيها a matsala ta 416 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace falamma anjahum su mutane lokacin da Allah ya tserar da su an gane ko idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq sai ga su suna banna a bayan ƙasa bighairi alhaqi ba tare da wato haƙƙi ba ina fata an fahimci ne Allah yana bada labarin idan aka tseratar da mutane daga cikin teku suna cikin matsala kafirai suka iske lokacin da sun ka roki Allah sai su ce sai Allah subhanahu wataala da ya tseratar da su sai su aikata banna malam yace to inda iskali yake wannan aya tana cikin wannan aya tana cikin suratu Yunus aya ta 23 malam yace to wal baghy shi zalunci la yakunu illa bighayri alhaq ai ba a taba yin zalunci ba sai da rashin gaskiya don babu zalunci na gaskiya malam yace li annal baghya domin shi zalunci ko ketare iyaka huwa ta'addi shine ketare iyaka wal fasadu da banna min qaulihim yana daga cikin fadar larabawa kenan da anka ce qaulihim bagha an gane ko baghal jurhu al jurhu rauni bagha yayi zalunci ma'ana ya ketare iyaka idza fasada in ya bace har ya caccake abin yayi nisa kenan kaza qalahu al asma'i imamul asma'i shi ya faɗi wannan magana ina fata an fahimci ni malam ya kawo shi huwa abu abu sa'id abdullahi bin quraib ibn ali bin asma al-bahili to na an kawo al-asma'i shi ko ya kawo asma al-bahili to shi kuma sanin da ni abdul malik ibn quraib al-asma'i to ban sani ba abdul malik din na zaman to ko abdullahi ban sani ba ina fata an fahimta dan haka dai mai tahqiqin littafin shi ya kawo abu sa'id abdullahi bin quraib bin ali bin asma al-bahili an gane ko to rawiyatu shi'r wal lugha to ni kuma abin da na sani abdulmalik bin quraib al-asma'i ban sani ba da ni da mallan wane ne kan daidai ma'ana mai tahqiqin wannan littafi shi ya kawo wannan namba na ɗaya in ka duba ƙarshen littafin zaka ga wannan malam yace to fa ma fa'idatu taqyid menene fa'ida da Allah ya yi taqyidin zalunci yace bai gairil haqqi ba tare da haƙƙi ba qulna zamu ce qad yakunu al-fasadu bil haqqi tana yiwa ayi banna a bayan ƙasa amma da gaskiya kastila'il muslimina ala ardil kuffar kamar musulmi su je su yaƙi kafirai lokacin da Allah ya ba su iko da dama su yaƙe su sai su samu iko a kansu istila wa hadamu durihim an gane ko wa hadmi durihim kuma su rusa gidajensu a lokacin yaƙi wa ihraqi zuru'ihim wani lokacin ma har su ƙone wato abin noman su an gane ko wa qat'i ashjarihim kuma su yanke qat'u su yanke abin nan itacen su an gane ko kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata bi bani quraiza da bani quraiza ina fata an fahimta to kenan wannan shine wato kamar abin da ake kira ana yin zalunci bi ghairil haqqi ma'ana ana yin wani abun da ana ganin kamar a zalunci ne amma ba zalunci bane to wannan sai zaman tona an kira shi ketare iyaka amma ba ketare iyaka bane nan kamar a zahiri zaka kamar ketare iyaka ne amma idan aka yaki azzalumi wanda ke son ya halaka musulmai to ai duk yakin da za a yi don saboda an samu wani abu don a hana shi zalunci ai wannan sunan shi ba zalunci ba sai zaman to an kira shi na zalunci min babil mushakala kamar inda Allah ce famani itada alaikum fa atadu alaihi mithlu ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci gurgurdon abin da ya muku to kaga ai mayar da martani ake nufi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mumuna mumuna tamkarta to wannan shi ne abin da malai tafi akan shi waɗansu daga cikin malamai kuma ba su tafi akan wannan ra'ayi ba sun tafi cewa yabghuna suna yin zalunci bi ghairil haqqi ba tare da wani haƙƙi ba don a ƙara nuna muna zaluncin ne ma'ana zaluncin ya kai matuƙa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce a cikin suratul baqara wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq suna kashe annabawa tare da wani haƙƙi ba wanda ana kiran shi sifa ce kashifa la mafhuma lahu a wajen malaman usulul fiqh ina fata an fahimce ni to anan sai mun fahimta wato nan akwai mas'ala na annabawa din nan akwai wato har da kuma akwai fahimta da ya kamata mu ƙara a bayani a cikin bakar an ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq a cikin suratu ali imran sai an ka ce wa yaqtuluna nabiyina amma ba a ce bi ghairil haqq ba sai an ka ce bi ghairi haqqin a wuri na farko a cikin suratu wato al-ali imran a wuri na biyu a cikin suratu ali imran sai an ka ce wa yaqtuluna al-anbiya'a kuma sai an ka ce bi ghairi haqqin to anan mai har da alqur'ani sai ya gane a bakar an ce al-anbiya'a wuri na biyu a Ali Imrana an ce al'ambiya, wuri na farko a bakar an ce nabiyina, wuri na farko a bakar an ce nabiyina, wuri na farko a Ali Imran tunda ita biyu gare ta sai an kace nabiyina, amma wuri na uku ma'ana kinan wuri na biyu a cikin Ali Imran sai an ka ce wa yaqtuluna al-anbiya amma a cikin bakar sai an ka ce bi ghairil haqqi amma a cikin ali imran sai an ka ce bi ghairil haqqi dukkan wuraren guda biyu wannan saboda mai hadda alqur'ani da kawo wannan to amma da an ka ce bi ghairil haqqi a balaga ta alqur'ani na an kawo alif wal lam a cikin bakara a cikin ali imran an ka ce bi ghairil haqqin ba a kawo alif wal lam ba sai malamai suka ce nan da an ka ce bi ghairil haqqi ba tare da wani haƙƙi sananne a shari'a ba bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi wanda an ka sani a shari'a ba ma ko a tsarin rayuwa kowane ma irin haƙƙi sai zaman tona at-ta'rif ya kawo haƙoƙin da waɗanda an san su a shar'ance a ilmance bi ghairi haqqin ma ko a ba ba a addini ba ba tare da wani haƙƙi ba shine balaga ta alqur'ani a karkashin wannan ka koma cikin kuma littattafan balaga ta alqur'ani zaka ga wannan ustaz dr fadil samar ra'i a cikin littafin sa at-ta'bir al-qur'ani ya kawo wannan kuma ya kawo littattafai da suka yi bayani kan wannan mai so yana iya komawa ya ƙara ganin bayani sannan kafin mu ƙara mu je gaba akwai abu biyu nan mas'ala da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rosa gidajen Yahudawa sannan ya kone misali abin noman su ya yanke itacen su wannan Yahuda suna amfani da wannan dama su ce to kun gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake Yahudawa ba ƴan kabilarsa bane ba yarensa bane sai ya yi musu haka amma makka da ya je garin su da ya kewaye su ya ce ma ta zununa anni fa'ilun bikum bi kuke sa tsammanin zan yi da ku sai suka ce akhun karim ibnu akhin karim ai kai dan uwa ne mai daraja kuma dan dan uwa mai daraja sai ce izhabu fa antum tulaqa sai ce ku tafi ku kun zamanto at-tulaqa an saka ku kuke suka ce da je garin su cikin yan uwansa sai bai kashe su ba bai musu komai ba wannan ba gaskiya bane da aka fafata dama an gaya musu man da khala darahu darahu fa huwa amin wanda ya shiga gidansa shikenan yana da aminci wanda ya shiga gidan Abu Sufyan yana da aminci don a dan bashi wata kima cikin al'umma shi ma ya samu saboda girma matsala ne idan mutum ya gaza rasa girma ma wani lokacin zai bari musulunci ko kuma ya tuma musulunci banna ko da ya tsaya a musulunci sai aka ce to daru Abu Sufyan an kace in ka shiga nan ka samu aminci kidan ya samu wannan wato dan girman nashi an gane ko almuhimmu dai an kace kaza wanda ya shiga kenan an nuna cewa an ba da aminci ga wanda ya kaza wanda bai yarda ba shi kenan ya zo yaƙi a kashe shi wannan na farko kenan na biyu su mutanen makka sun musulunta su kuma yahuda ba su musulunta ba na uku mutanen makka da an kai yarjejeniya da su yarjejeniya da su suka saba an yaƙe su su ma yahudawa yarjejeniya ce akai da su suka saba to kuma ba su da imani kuma su yahudawan Allah ne ya ba da umarni cikin Qur'ani karara Allah ya ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim Allah ne ya fitar da su ma'ana ya bada idinin a fitar da su sannan ya ce ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi alfasiqin buku ma qata'tum min lina lina nan itacen dabino buku yanke buku kace wani icce na dabino buku kuka yanka shi an gane ko kuka yanke shi aw taraktumuha qa'imatan ko kun kamar wannan bishiyar ta iccen dabino a tsayi ala usuliha akan asalinta tushenta illa bi idnillah sai da izinin Allah ashe da izinin Allah akai al idnu nan ash-shar'i wal kauni domin a kaunan Allah ya yarda da za a yi wannan kuma shar'an Allah ya bada izini to kaga wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan ashe dan haka wannan suka da Yahudawa suke yi ba za su bari ba amma ya kamata mu san yadda zamu mai da raddi dan kar su bata addini ko su hana wadansu shiga cikin addini wannan na farko kenan kenan dan haka ya kamata mu fahimci wannan wanda ya nuna cewa waɗansu da suke cewa yanzu a can da ba za a yi yaƙi da wuta ba abun wuta wannan zamani zamanin yaƙi da takobi na malam yanzu dole ana maka zancen makamin nukiliya ne dole sai an yi yaƙi da wuta ba a cewa zancen musula ne ake yi domin wani annabi ya kone wata turuwa aka ce bai dace a yi azaba da wuta ba wannan abin nan umarni aiki ne na ubangiji eh ana zancen aiki ne na ubangiji amma maslaha in ta zo wani lokacin sai an yi abu dole sai an yi shi don haka dukkan makiya galibi haka suke yi idan gaskiya ta zo sai su nuna a'a wanda ya faɗi gaskiyar nan ai ga laifin da yayi ga laifin da yayi ga laifin da yayi a'a can wancan laifinsa daban nan ko da ya wa'azi ya faɗi gaskiya kuma daban to amma kullum in ana so sai a yi ta kokarin a bi waɗansu hanyoyi a nuna mutum kaza ne kaza ne kaza ne duk waɗannan hanyoyin don saboda ka a karɓi gaskiya ne to shi yasa kenan sun yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne don ka a karɓi addinin musulunci ce ya mai yahuda kaza saboda wani in shi ba yahudi ne ko ko tun da yana yana kiyayya da larabawa ne shi kuma sai ya zama to ya ki karɓa addini don a nuna addinin musulunci ko na larabawa ne ba na yahudawa ne waɗanda ba sa jin yahudanci ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba waɗannan abubuwan duka ana yi ma annabawa su kuma ana yi ma masu da'awa su Allah kai mu da tsari to wannan kenan sai mas'ala ta ƙarshe wannan ayar da ya kawo idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq akwai dan bayani guda biyu da nake so in ƙara musamman ga ɗaliban ilimi da suke jin waɗansu qira'at wannan aya kafin ta akwai wata aya ta gaba shine Allah subhanahu wata'ala yana bayani huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shine yake tafiyar da ku an gane ko amma ibnu amir da abu ja'far sun karanta huwa alladhi yanshurukum fil barri wal bahr Allah shine yake rarraba ku yusayyirukum yake tafiyar da ku duk da yake jirgin ruwa yana tafiya amma sabubban da suke sawa jirgin ruwa ya tafi Allah ne yake kawo su Allah ya bada ilimi akai jirgin ruwa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa iskan yake gudana shi yasa da jirgin sama da jirgin ruwa duka ana auna iska ne shi yasa wani lokacin ake hana su tashi da sauka idan aka hankalta ma iska Allah ya bayanin wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini ar-riha fayadhallna rawakida ala dhahri yana daga cikin ayoyin Allah al-bahr an gane ko jiragen da suke tafiya waye ba da ilimin aka yi su waye ke tafiyar da su sai Allah ce in yasha yuskini ar-riha in Allah so sai Allah tsaye da iska ashe wannan ya nuna cewa da jirgin sama da jirgin ruwa ba sa iya tafiya in babu iska fayadhallna rawakida ala dhahri sai jirgin kasa jirgin ruwa tun da shi ake magana kan shi to idan jirgin ruwa bai tafi babu iska ba to ina ga jirgin sama ma to shi yasa kenan ko da ba a kawo jirgin sama ba zai shiga ciki sai su tsaya cak in ji Allah in ba a kawo iskan ba ashe masu ilimin hararin sanin sararin samaniya da kaza da kaza da suke ganin sun yi wani abu Qur'ani ya riga ya bayani irin wannan to nan sai Allah subhanahu wataala ce yansurukum kuma yake rarraba ku yan ce yusirukum Allah ke tafiyar da ku ma'ana iskan da Allah ne ke tafiyar da shi kuma jirgin Allah ke tafiyar da shi sai Allah subhanahu wataala ce yansurukum a qira'ata ibnu Amir da Abu Ja'far Allah yake rarraba ku domin jiragen ruwan zaka sun yi daidai hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyiba kuna cikin jirgin ruwa ku kafirai an gane ko wajarayna bihim birihin tayyiba muka tafiyar da su da rihin wato iska wanda yake tayyiba mai kyau wa farihu biha suka ji dadi ja'at harihun asif sai kaga iska mai kamar guguwa yazo wa ja'ahumul mawju min kulli makan sannan kuma guguwa taguwar ruwa saboda yawan buga iska sai kaga tozon ruwa ko taguwar ruwa ya taso min kulli makanin a kowane wuri wa zannu annahum uhita bihim za su tsammani ko su yi yaqinin cewa halaka ta tabbata an kewaye su kenan halaka ta zo musu da'awu Allah mukhlisina lahu din za su roki Allah suna masu tsarkake masa addini la in anjaytana min hadhi idan ka tsiratar da mu daga wannan lanakunan da minash shakirin za mu kasance daga cikin masu yin wato godiya gare ka falamma anjahum lokacin da Allah ya tsiratar da su idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaq zaka ga suna ta'addanci a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba domin wannan ita ce ayar da malam ya kawo ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum ya ku mutane zaluncin da kuke yi ala anfusikum akan kawunan ku ne ma'ana sakamakon shi bai komawa akan kowa sai akan kanku tun daga nan duniya in Allah ya ga dama Allah ya kama azzalumi kafin ya je wato lahira ya samu azaba shi babba da daga nan a dan dan mishi so man tabi kafin ya ji Allah kai mu da tsiri zalunci sai Allah subhanahu wataala ya ce mata alhayati dunya imamu hafsi ya karanta mata alhayati dunya yana sai zamanto maf'ulun mutlaq ne tatamatta'una mata alhayati dunya to sannan sauran qurra kuma sun karanta mata'ul hayati dunya kenan huwa mata'ul hayatid dunya kenan zaluncin ku ba komai bane mata'ul hayatid dunya sai zamanto wato alal raf'i ina fata an fahimce ni to don haka dalibin ilimi in ka je ne ya karanta mata'al hayatid dunya ka tambaya da wuce kira'a yake karantawa in ka ji ya karanta mata'ul hayatid dunya ka tambaya da wuce kira'a yake karantawa kada ka je ka zabura ka ce babu kaza babu kaza saboda kai kana son dai ka nuna wani yayi kuskure karshe sai ka je ka karyatar da abin da Allah ya sabkar kaga wannan akwai hatsari cikin sa kwarai da gaske to wannan shi dai ne nake so in kara karkashin wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 417 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa shabbaha Allah ta'ala ya aka yi Allah ya kamanta duniya an gane ko ta'ala alhayatar duniya rayuwar duniya bima is sama'i da ruwan sama duna ma'il ardi Allah bai kamanta ta da ruwan kasa ba domin ruwan kasa su ne masu kafi cancanta a kamanta duniya da su faƙala sai malam ya ce inda masalul hayatin duniya misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar daga sama malam ya ce kulna za mu ce li annama as-sama'i domin ruwan sama wa huwa al-matar shine ruwa wanda ake saukara da sama an gane ko la ta'thira li kasbil abdi fihi domin bawa bai da wani iko a kansa ina fata an fahimci ni wala hilata lil abdi bawa bai da wani dubara fi ziyadatihi na ƙara na ƙara wannan ruwan wani kusanihi da kuma ragin sa an gane ko kama annal hayata la hilata lil abdi fi ziyadatiha wa kusaniha kamar yadda wato alhayata ita rayuwa la hilata lil abdi bawa bai da wata dubara fi ziyaratiha ya ƙara ta wani kusa ne hako ya rage ta an gane ko kenan ruwan duniya misali da ake zancen saukar da su kaga dan adam yana da dubara ya ci ya jawo da guga inda guga ne inda mashin mashin ya jawo su to kaga nan zai iya ƙara zai iya ragewa amma ruwan sama bai da idinin ya ƙara ko ya rage asani na biyu annama as-sama'i shi ruwan sama ruwan sama da anka kawo anka kamanta duniya da ruwan sama yastawi fihi jami'ul khalaiq dukkan halittu suna wato daidaituwa a cikinsa an gane ko alwadi'u wa sharif talaka zai samu shine alwadi'u ko kaskantacce wa sharifu da mai daraja wal ganiyu da talaka eh wal ganiyu da mawadaci wal faqiru da talaka wal haywanu da dabbobi an gane ko wa ghairuhu da mani da wanin sa kal mudar mudar jam'i ne na madara shine dan tudu an gane ko wal hajar da kuma wato duwatsu su ma za su samu nasu rabo wa shauk da kaya ice mai kaya kina ake nufi shajarar shauki kenan wa samaru da kuma da an ce kaya to ai ta kaya ba ta fito ai ta kadai akwai icin da take ta fitowa tare da shi wa samaru da kuma wato ƴaƴan itace masu itace masu yin ƴaƴa wanda ake ci malam yace to kama annal hayata kadhalika to kama haka ita ko rayuwa kama haka take kenan rayuwa Allah ya ba kowanne daga cikin su fakana tashbihul hayati bima is-sama'i ashaddu munasabatan wa mutabaqatan kina akamanta wato rayuwa ta duniya da ruwan sama tafi dacewa munasaba tafi daidai da a ce ruwan ƙasa domin mi domin wato shi ruwan sama kowanne halittu za su samu abin nan za su samu nasu rabo to haka ne ita ma rayuwar duniya kuwa zai dan samu nashi rabo shi yasa aka kamanceceniya to wannan shi ne hujjar da wato mutane ko in ce malam ya kawo guda biyu da waɗansu suka kawo to amma kafin mu je gaba dole sai an dan ƙara waɗansu bayanai kamar yadda muka saba don saboda abin yana dan bukata haka abu na farko shine da malam yace la ta'thira li kasbil abd fihi amsa ta farko dan adam bai da iko a cikin ruwan sama anan yanzu zamani ya zo dan adam yana iya tashi ya halba waɗansu chemical ruwa su sabka wanda mun taɓa yin bayanin wannan wannan ba shi ke nuna adam in shi ya ruwa ba Allah ne ya bashi ilimin kuma ruwan ko ya fesa sai Allah so ya sabka yake sabka don haka ba a cewa sun aikata shirka kamar yadda masu bayyana hasashen za a yi ruwa kuma za a yi ruwa ba ba su da tabbacin za a yi ruwan kuma san ko igono zai sabka ba kuma wanda zai amfana da shi don haka ɗaliban ilimi a bar zabura ana yin fatawa ana cewa waɗannan mutane kafirai ne a in dai mutum musulmi na ya faɗi wannan yayi hasashe da na'ura kawai hasashe ne yayi ina fata an fahimta mun taɓa bayanin wannan to amma anan kenan sai a ce bawa wani lokacin yana iya fesa ruwan su sabka to don haka a lokacin da malam yake wannan magana a kai irin lokacin da za a yi waɗannan kere-keren ba shi yasa malam ya yi wannan bayani wannan abu na farko kenan abu na biyu da Allah ce inna masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama Allah ya kamanta rayuwar duniya da ruwa saboda mi saboda ruwan nan zai zo an gane ko ya fitar da tsiro don abin da ake son a kai gare shi tsiron zai fito tsiro zai fito kamar da Allah faɗa ƙarshen ayar sai ya kai yayi kyau ana ta tsammanin za a girbe sai Allah ya turo iska sai abin da ya zama ya lalace shi yasa yake cewa hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams an gane ko ataha amruna laylan aw naharan al'amarin mu zai zo mu wannan gonar ko wannan ciyawar ko wannan abin shuka da ya fito bayan yayi kyau ya kabatu mutane suna ganin za su amfana da shi faja'alnaha hasidan sai mu maida shi hasidan nan fa'ilan nan bi ma'ana maf'ul ai mahsudan kama abin da aka girbi ka allam taghna bil ams nan kama ba ana nufin kama ba taba wadatuwa ba a'a kama ba taba kasancewa tare da wannan wato abin nan ba shine nan gana shine aqama bi shay'i abu ya tsaya ka allam yaghnau fiha ba na wadata ake nufi ba to kaga da Allah ya kamanta duniya da wannan saboda abubuwa ne daban-daban nan ba wai ana nufin kawai a kamanta duniya bane da ruwan sama ta fuska guda a'a yadda ruwan sama yake sabka yana sabo haka dan adam yake fitowa a duniya ko ko haka ake fara al'amari na gini ko wani abu a duniya sannan idan abin yayi kyau ya fito in kasuwanci ne in noma ne in mutum ne gashi ana ganin ya kai ya cika ya tumbatsa in mulki ne in ma dukiya ce karshe sai Allah subhanahu ta'ala mai da shi kamar bai taɓa kasancewa ba shi yasa Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai kaga abin ciyawa ya zo ya girma ya ƙare to waɗanda dukkan alamomi ne wato na kiyama to kuma alamomi ne waɗanda ke nuna cewa duniya ba komai bace abu ne wanda yake zai gushewa to a ƙarshe abin da zan ƙara sai in ce waɗannan ayoyin guda uku ne cikin alƙur'ani wanda suke da misali ta duniya kai tsaye an gane ko wannan aya ta cikin suratul yunus inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama da aya ta cikin suratul kafi wadrib lahum masalul hayatid dunya Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka buga musu labarin misalin duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah nan fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima a cikin suratul yunus fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am ka aran mu masu harda ai hattara sai Allah ce to wannan abin da ya cuɗe da ƙasa fa asbaha hashiman sai gashi ya koma karan karmami daga hashama shay'un shine abin da an buge shi an kakkarya shi shi ya samu ake kiran usura ta manzo sallallahu alaihi wasallam kakansu hashim hashim din nan sun kace li annahu yahsham al-khubza ya kasance yana kakkarya burodi ko mu ce gurasa ga mutanen da suke zuwa aikin haji ina fata an fahimta to annan shi ma an kamanta duniya da abin da ya fito ya lalace ya zama karan karmami ya koma kamar bashi haka dan adam zai zo a haife shi ya girma ya mutu ya koma cikin ƙasa ya zama to bashi to yadda Allah zai sake kawo wata damana haka ne Allah zai ita da dan adam babu wani bambanci to wuri na uku kuma sai Allah kamanta duniya ya ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كاغا اعلموا أنما الحياة الدنيا كسني رأيوا الدنيا باكومي بچي إلا لعب كاغا نن وكما واساتي نا حقيقة الدنيا أنك فدا كم مثالي ني لعب واساتي ولهو دكممي شغالا wazinatun da kawa wa tafakhurun bainakum da alfahari tsankaninku sai malamai sun kace la'ibun wasa galibin mutane nan ana zancen yara ne ake yi don galibin waɗanda suke wasa su ne yara ba wasa ta magana ba irin wannan da ya wasa abubuwa na wasa wala hawun da shagara suka ce galibi manyan mutane manya ba yara ba su kunan nasu rabo kenan yaro ma yana shagala amma dai asalin shagala babban mutum ne amma wasa babban ma yana wasa amma dai mafi yawancin masu wasa yara ne wazinatun da kawa sun kace galibi na mata ne duk da ke kowa yana kawa a duniya amma mata su suka fi kawa sun shagala da kawa wa tafakhurun bainakum da kuma alfahari tsakankaninku an gane ko suka ce wannan shine sha'anin masu mulki da masu kuɗi wa takafurun fil amwali wal aulad kuma neman kokarin tara dukiya da yaya an gane ko to kaga nan hakika da na duniya Allah ya faɗi shi shi yasa yanzu la'ibun wasa yau wasa ita ce abin da ta fi shahara duk a duniya kwallo kake so shine babban abin da ke bada kuɗi yanzu a duniya in kana son kai kuɗi daga ka san mai wasa walahun da shagala mafi yawancin masu samun kuɗi wanda ke buɗe wuraren shakatawa da jin daɗi an gane ko to waɗannan su ne abubuwan da sun ka shagalci duniya shi yasa dan kullu sai ka iske na ɗauka abin da shugaban ƙasa ma baya ɗauka shi a wata an shagaltu da wasa kaga wannan haƙiƙanin duniya da Allah ya faɗa ana nan sai kuma Allah ya kawo abubuwan da za su sa mutum ya mutu ko ko duniyar ko wani yanki ya ƙare a yi girgizar ƙasa gaba ɗaya su rubuta su halaka Allah kai mu tsari to wannan na kawo shi ne saboda ƙarin fa'ida na bayani game da su malam abin da ya kawo ƙarƙashin wannan aya na siffanta duniya da ruwan sama da abin da ya kama da haka kuma ruwan saman din ai shine ke sabkowa ya zamanto ruwan kasan dan haka dai babu wani laifi kuma Allah haka subhanahu wataala ya kamanta wallahu ta'ala a'lam to sai mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ta 418 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa yawma nahshuruhum jami'an ranar da za mu taro su gaba ɗaya sun mana ƙururin lazina ashiraku sannan mu ce waɗanda mu ce waɗanda da suka yi shirka makanakum ma'ana nan ku tsaya wurinku nan an yi amfani da makanak an shafi ilimi ma'ana ilzamu makanakum kenan ku rike ku tsaya a wurinku antum ku wa ukum da kuma allolinku aya ta 28 a cikin suratu yunus wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama gashi kunan Allah ya ce thumma naqulu lil ladina ashraku ina fata an fice ni kulna zamu ce yawmal qiyamati mawaqif ita qiyama wurare na tsayuwa daban-daban ne wa mawatin da wurare daban-daban ne jam'i ne na mawtin wancan kuma mawaqif jam'i ne na mawqif fa fi mawqifin la yukallimuhumullah la yukallimuhum a wani lokaci wani wurin tsayuwa Allah ba zai musu magana ba wa fi mawqifin yukallimuhum wani wuri zai musu magana dama kiyama babu wata rana bayan ta shi yasa dan an ce ba za a yi musu magana ba za a yi musu magana kenan ba za a yi musu magana ba a wani wuri za a yi musu magana a wani wuri shine abin da ake son a ce malam yace wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa yawma idhin ranar kiyama kenan don yana da can fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan ranar da sama za ta tsage ita ce ranar tashin alkiyama don yace idan sama'un shaqqat fa yawma idhin a wannan rana kenan yawma in shaqqatis sama' la yus'alu an dhanbihi ba za a tambayi kowa ba zunubinsa in sun wani mutum wala janun ko aljani suratul rahman aya ta 39 to kaga na an ce ba za a tambaye kowa ba wa qawluhu kuma sai Allah ya faɗa a cikin suratul hijri aya ta 92 zuwa aya ta 93 fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah ya rantsi da kasa dan babu wani abu saman ubangiji ba abin da ya kai girman Allah kuma Allah yana damar ya rantse da halittunsa domin ya nuna kudrarsa da hikimar da ke ciki don ayi karatu amma wani ba zai rantse da wani ba in ba Allah ba domin babu wanda ya kamata a rantse da shi a ga kimarsa in ba Allah ba wannan shine bambancin fa wa rabbika Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-idafa lit tashrif dan a nuna kimarsa Allah shine ubangijin kowa amma sai aka ce na rantse da ubangijinka lanas'alannahum zamu tambaye su ajma'in gaba daya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa kinan nan ba za a tambaye su ba a wani wuri wani wuri za a tambaye su shine abin da ake son a ce can inda an ce ba za a tambaye su ba a wani wuri inda aka ce za a tambaye su a wani wuri waɗansu malamai suka ce a'a za a tambaye su tambaya ba ta neman sani ba amma inda aka ce ba za a tambaye su ba za a tambaye su ba don ba a sani ba ina fata an fahimce ni don Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm wama kunna ghaibin to wannan shi dai ne amsa da malam ya kawo ta farko الثاني مالن yace abu na biyu almuradu annahu abinda ake nufi la yukallimuhum Allah ba zai musu magana ba kalama ikramin irin magana ta girmamawa bal aha kalamu taubihin Allah zai yi musu magana ta zargi wa taqri'in da munana da kausasa magana a gare su wato taqri daga alqari'a ne abinda yake buga zuciya qarra'a shine kamar ya buga abu ina fata an fahimci ne ake cewa qara albaba ya buga koha alqari'a sunan kiyama ne li'annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha tana buga zukata da abinda take dauke da shi ina tsoro shine abinda malam ya kawo to wannan shine abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya za mu je kuma a abin nan ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا ta'budun wannan shi ne abinda malin ya kawo sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ce wato ta 419 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malin yake cewa fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard kace da kafirai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yake arzatar da ku minas sama'i daga sama wal ardi da kasai suratu yunus aya ta 31 malin yace ila akhiril aya har zuwa karshen aya tunda an ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah to shine malin yace ila akhiril aya har zuwa karshen aya inda sun kace fasayaquluna Allah yadullu ala annahum mu'tarifuna anna Allah ta'ala huwal khaliq wannan yana nuna kafirai sun yarda cewa Allah shine mahalicci war raziqu shine mai arzitawa wal mudabbiru Allah shine mai tafiyar da al'amura li jami'il makhluqat ga dukkan halittu fa kaifa ya'tarifuna bidhalika kulli ya za a ce sun tabbatar da wannan summa ya'budun al asnam sannan kuma su zo su bauta magumaka qulna za mu ci to ai tun sun yarda Allah shi yake arzitawa ai ya kamata a ce sun bauta mishi shi kadai sai malam ya ce to qulna za mu ce kanu ya ataqiduna fi ibadati al asnam sun kasance suna i'tiqadi an gane ko cewa annahum yataqarrabuna biha ila ibadatillah suna sanya ta ne ta zamanto tana kusantar da su zuwa ga Allah amma nan ana magana ne akan kafirin da sun kai da akwai Allah da wanda suke cewa ma babu Allah kwata kwata ai su ba a magancan su malam yace to fa ta'ifatun kanat taqulu wadansu wata jama'a cikin ta kafirai ta kasance tana cewa nahnu la nata'ahhalu li ibadatillahi bighairi wasita nahnu mu la nata'ahhalu ba mu cancanta ba ta'ahhala cancanta an gane ko daga al'aharu ne shine yan uwanka to yan uwanka su sun ka cancanta da wani abu wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira la nata'ahhalu ba mu cancanta bali ibadatillahi mu bota ma Allah bi ghairi wasitatin ba tare da mun samu wasita ba abinda zamu sanya tsakanin mu da Allah dan mu cancanta da wannan ba ta'ahhala wato kasancewa mazau inji malaman zauri huwa ahlut taqwa Allah shine na mazau a ji tsoron sa kenan shi ya cancanta daga namiji ne ma'ana sai suka ce mazau bi ghairi wasitatin ba tare da wasita ba ma'ana suka ce la nata'ahhalu li ibadatillahi bighairi wasita li azamati ijlalihi domin girman Allah ya daukaka wa naqsina kuma mu mun zamanto muna da tawaya wa haqaratina an gane ko li azamatillahi li azamati ijlaluhu saboda girman Allah li azamati ijlalihi wa naqsina kuma saboda tawayar da muke dauke da ita wa haqaratina da kaskancin mu gaban ubangiji faja'alul asnama sai sun ka sanya gumaka wasa'id su zamanto tsakanin su da Allah kamar yadda wadansu suka sanya annaba wadansu suka sanya mala'iku wadansu suka sanya dai abubuwa daban-daban kama qala ta'ala an gane ko ko wadansu suka sanya aljannu kamar yadda Allah ya ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa a gari ko a cikin suratul zumar aya ta uku zamu farko zamu karanto farkon aya wallazina takhadhu min dunihi awliya wadanda sun kariki wadansu abubuwa wadanda ba Allah ba suna kafa hujja ne da su suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu bane don komai sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kenan li yuqarribuna ila Allah taqriban ne sai an kace zulfa domin kalifa ta zulfa tana nufin kusanci sai an kai amfani da wato fi'ili wanda yana kama da wancan maimakon a ce illa li yuqarribuna taqriban sai an kace illa li yuqarribuna ila Allah zulfa domin zulfa shi ma yana nufin kusanci wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ina fata an fahimci ne a cikin suratu shu'ara sannan kuma cikin qaf an ka ce wa uzlibatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id sai an ka ƙara ghayra ba'id ko aka zo da shi kinan alaran mai hadda qur'ani ka gane cikin shu'ara babu ghayra ba'id malam yace to wa ta'ifatun akwai wata jama'a kanat taqulu ta kasance tana cewa nattakhidhu asnaman zamu riki gumaka ala hay'atil mala'ika akan irin sura ta mala'iku wa na'buduhum mu bauta musu litashfa alana al mala'ikatu inda Allah dan mala'iku su yi mana ceto a wajen Allah an gane ko wa ta'ifatun wata kuma jama'a kanat taqulu ta kasance tana cewa al asnamu qiblatul lana gumaka sune al qiblan mu fi ibadatillahi a cikin bauta ma Allah kama annal ka'abata qiblatun fi ibadatihi kamar da ka'aba take matsayin wato al qibla ta bauta ma Allah to kaga ita ka'aba Allah ne yace ayi ta su ko kuma kawa yace ayi su shi yasa da yawan yanzu al mulhidun waɗanda suke wato kokarin yada kafirci a duniya suna kafa hujja da cewa in musulmi sun ce ana bauta musaniya ko ana bauta maka kaza to ai muna bauta maka aba sai su ce ai musulmi suna zuwa wani daki na da suke bauta mishi ai su ma katanga ce suke bauta ma a'a wannan dakin Allah ne yace a kewaya shi fal ya'budu rabb hadhal bait ubangijin dakin ake bauta ma ba wannan dakin ba ina fata ana fahimta ta to da haka kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan an gane ko kuma a yi hattara da irin waɗanda suke yaɗa waɗanda munana aƙidu don yanzu wani lokacin da sunan musulunci ba ake son a kawo su ƙasashen musulmai su yi da'awa alhali su kafirai ne wasu ma da sunan musulunci wasu kuma kafiran ne su zo wajen yaɗa kafirci Allah kai mu da tsari malam yace wa qa'ifatun akwai wata jama'a wahiyal aktharu ita ce mafi yawa kanat taqulu ta kasance tana cewa ala kulli sanamin shaytanun kowane gumki akwai shaydani samansa muwakkalun bihi min indillahi wanda Allah ya turo wannan shaydanin Allah ya turo wannan shaydanin ya wakiltar da shi daga wajen Allah yake faman abada sanama duk wanda ya bauta ma gumki haqqa ibadatihi yadda ya cancanta a bauta ma gumki qada shaytanu hawaijahu to shaytanin Allah ya wakiltar da shi ya biya masa bukatocin shi ala wifqi muradihi bi amrillah a gwargwadon yadda mutum ya cika wato bukatar Allah subhanahu wataala ma'ana yayi abin da Allah ya umurce shi shine ala wifqi muradihi bi amrillah daidai irin yadda ya dace da al'amarin Allah wa man qassara wanda ya gajartas fi ibadati sanami wajen bauta ma gumki asabahu shaytan sai shaytan ya same shi bi nakbatin da asara ko da wata cuta bi amrillahi amma da umurnin Allah fa kullu tawaif malam yace dukkan waɗannan kungiyoyi jam'i ne na ta'ifa min abadatil asnam masu bauta ma gumaka kungiyoyin bauta ma gumaka ko mu ce jama'a jama'a mai bauta ma gumaka ka anu ya taqiduna sun kasance suna i'tiqadi bi ibadatihim da ibadarsu bi ibadatihim al asnama bautawa da suke ma gumaka domin ibadatihim nan him wato masdar ne wato mudafun ila fa'ilihi kama an ce ya'budun al-asnama ne kenan ibada abu ne wanda yake kamar masai al-masdar ya'malu amala fi'ilihi him din nan shine matsayin fa'ili al-asnama sai zamanto kamar matsayin maf'ulun bihi an gane ko to bi ibadatihim al-asnama saboda suna bauta ma gumaka ibadatallah irin bautar da ake ma Allah wa taqarruba ilaihi an gane ko kuma suna kusanci zuwa ga Allah walakin sai dai bi turqin mukhtalifa da hanyoyi daban-daban shi yasa Allah bai ce ka sa mala'iki ba ko annabi ko wani mutum an gane ko ka ce shine wasu da tsakaninka da shi ko wata halitta mm ka je zuwa ga Allah direct balillaha fa'bud wa kun minash shakirin da haka irin waɗannan shirkokin kuma sun yaɗu a duniya musamman kasar India tana da addinai ita ce kasa wadda da addinai masu yawa kwarai da gaske zaka iske akwai masu bota ma abubuwa daban-daban har masu bota ma kusu masu bota ma al'auran namiji suka ce saboda daga nan dan adam ya fito wasu masu bota ma al'auran mace su ce saboga nan dan adam ya fito gashi nan dai za a ga sun ci gaba a kere-kere amma ga sunan mushrikai ne za a ga mutum ma akwai waɗanda suke bota ma azzakari namiji su zo suna masa sujada mutum zai zai zai zamanto dakta ko professor a technology ya je daga kasar America ya ɗauki jirgi ya je a kasar India ya zo ya iske babban bokan su na duniya ya ɗauki azzakarinsa ya yi masa sujada wanda wani kaskanci ya fi wannan da ake ce muku addini mutum ya zamanto yana da hurriya ya bauta ma Allah ba ya bauta ma katon banza ba katon kaddara ko wata saniya ko wani abu ina amma sai a ce muku addini shine ci gaba ku dawo ku ce addini ba ci gaba ba wani kaskanci ya fi mutum ya yi ma azzakarin wato bokansu katon kaddara wato sujada wannan kaskanci ya yawa Allah kai mu da tsari to wannan shi dai ne kenan sai zamanto nan su ba wai ba sa bauta ma Allah bane a'a suna bauta ma Allah ne shi an ka kira shirka saboda suna hada bauta Allah da bautar gumaka ko da aljannu ko da mala'iku ko da abin da ya kama da haka to wannan shi dai ne abin da malai yake sun yace kenan ya nuna cewa sun yarda da akwai Allah amma ba su yarda da abauta ma Allah shi kadai sai an yi shirka wanda dama nan ne matsala take akan tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma wa sifat wanda suke cewa taqsimin tauhidi bid'a ne to ai dama duk abubuwa na addini galibi ai rarraba su akai farillan sallah a ce kaza ne ai ba zamanin manzo Allah sallallahu aka yi shi ba taqsimi ne na ilimi malamai suke yi don saboda mutane su gane kuma ma qur'ani ya tabbatar da wannan tauhidi uku ne Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa Allah ya ce Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya Rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin samai da kasai ce to tauhidur rububiyya kenan wama bainahuma da abin da ke tsakankanin su rububiyya da an kace rububiyya daga ar-rabb ne ka yarda Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shine mahalicci shine mallaki komai shi ke tafiyar da komai wama bainahuma fa'budhu kabarta mishi tauhidul uluhiyya kenan Allah ta'budu Allah ta'budu illa Allah wastabir li ibadati kuma kai hakuri wajen bauta ma Allah duniya da alaka da tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai suna irin na Allah ko sifa tashi ko zati nashi ko aiki irin nashi babu tauhidul asma'i was sifat ina bid'a take kuma tunda abun yau da Qur'ani yazo da shi to da haka daliban ilimi ai hattara wani lokacin wajen ka kore wani abu saboda son rai sai ka zo ka kore ma abin da Qur'ani ma ya tabbatar da shi ina fata an fahimta Allah ya kyauta Malam yake cewa a mas'ala ta gaba mas'ala ta 420 yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace qul hal min shuraka'ikum shin daga cikin abubuwan da kuke shirka da su man yabda'ul khalqa akwai wanda yake kagar halitta sun mai iduhu ya sake maida ta wa hum ghayru mu'tarifina su bu su kasance ba sun yadda bi wujudi i'adati aslan cewa ma za a tayar da mutane tunda sun ce ma nahnu bi mu'thin bi mabu'uthin kamar da muka kawo a cikin dafa iham al-ittirab inda malik ya kawo bayani kan wannan aya na cewa ba su yarda za a tayar da su ba wajen wai quluna haula shufa'una inda Allah ba su yarda za a tayar da su ba to ya za a yi a ce guma kansu suna halitta kuma suna iya tayar da ita an gane ko yace fa wa hum ghayra mu'tarifina su bu su tabbatas ba su yarda ba bi wujudil i'adati cewa za a sake mayar da halitta aslan gaba ɗaya kwata-kwata an gane ko lamin Allah busir da Allah ma zai sake tabbatar da halitta bai sake kagata wala min gairihi balantana masu ce goma kansu malam yace kullu zamu ce lamma kanat al-i'adatu zahiratul wujud an gane ko malam yace to saboda mayar da halitta ta zabanto zahiratul wujudi abu ce wanda take a fili take zahiri li zuhuri burhaniha domin Allah ya kafa hujjojin da suke nuna haka wa huwa al-qudratu ala ibtida'il khalq shine Allah ya nuna cewa yana iya yin halitta wal i'adatu ahwanu bin nisbati ilaina kuma mayar da abu ga wajen ai shine mafi sauki domin a hankalin dan adam yin abu ya fi wahala da saki da mayar da shi zuwa ga mayar da shi duk da ke a wajen Allah babu wannan misali Allah subhanahu wataala shi a wajen shi inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun to da haka shi babu banci amma mu a hankali haka muke gani bin nisbati ilaina lazimahum al-i'tirafu biha yace to dole nasu yarda cewa wanda ya halitta yana iya mayar da ita ba wai don saboda sun yarda za a mayar ba fasaru ka annahum fasaru sai sun ka kasance ka annahum kamar su musallimuna wujudaha sun yadda shine taslim mi kauya cewa tabbas akwai ta min haythu zuhuril hujja saboda hujja ta kafu akan su wa wuduhiha kuma hujja ta zamantu hujja ce a fili bayyanana babu zancen ayi musunta illa li mukabir sai mutumin da yake mukabir wanda ya san gaskiya yana kinta shi ake kira mukabir to shi ko wannan ba yadda za a yi da shi to wannan shi dai ne wato abinda wato malin ya kawo a ƙarƙashin wannan aya kenan ba wai don saboda sun yarda da ita sun ce sun yarda za a mayar da su don ba su yarda ba amma saboda tabbas ne abu ne wanda yake matsayin wajibi wato in ya yarda da an yi halitta dole na yarda da cewa za a iya mayar da ita to wannan shine abin da malin ya kawo duk da yake kuma malamai suna kawowar wato abubuwan da suke nuna cewa qur'ani yayi bayanin lalle tashin alkiyama akwai shi ya bada waɗansu abubuwa daban-daban daga cikin su shine wannan wanda ya kaji halitta ba za ta bashi wahala ba tunda ya ce a fa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun in kun yadda da an yi ku to ai ko mayar da ku ba zai wahala ba wannan na farko kenan na biyu kuma alqur'ani yana kafa hujja ta fuskar wato nuna musu cewa an halicci abin da ya fi su girma tare da cewa Allah shi halicce su amma wanda ya halicci abin da ya fi ka girma ba zai bashi wahala ba ya halitta karama ma'ana wanda ya halitta babba ai karama ba za ta bashi wahala ba Allah subhanahu wataala ke cewa la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktharun nasi la ya'lamun kaga wanda ya halitta samai da kasai ai halitta dan adam ba za ta bashi wahala ba ina fata an fahimci ne yanzu misali ma idan mu ce kamfanin da ya kera jirgi mota ba za ta bashi wahala ba kera mota ba zai bashi wahala ba amma kamfanin da yake mota shine kera jirgi zai masa wahala ina fata an fahimta a hankalce kenan to sannan kuma bayan wannan qur'ani ya bada al-amthila al-waqi'iyya amsila waqi'iyya mutanen da Allah ya kashe tun anan duniya kuma ya rayar da su daga cikin su mutanen bani Isra'il an gane ko sun nemi su ga Allah waɗanda an kace lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun sun nemi su ga Allah akai musu tsawa suka mutu sannan kuma Allah ya tayar da su sa'iqa nan wasu ce su ma su ce mutuwa almuhimmu dai misali na ɗaya kenan na biyu sannan kuma a cikin bani Isra'ila an kashe wani mutum kuma Allah ya rayar da shi sannan kuma gashi an gani a nan duniya don Allah ya ce wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta kaga yadda Allah ya rayar da wannan haka yake rayar da matacce kinan babu matsala wannan misali ne waƙi Allah ya bayar da shi sannan kuma Allah ya bada misali game da bani Isra'ila wadansu mutane suka gudun mutuwa a nan duniya Allah ya kashe su kuma ya rayar da su wato alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum Allah ya ce musu mutu suka mutu kuma thumma ahyahum sannan kenan fa matu fa ahyahum Allah tunda inda ba su mutu ba a ce Allah ya rayar da su sai ka kaddara wani abu an gane ko sannan kuma فقال لهم الله موتوا ثم احياهم اي فماتوا ثم احياهم الله don kawai jaci na kawo fa'un yace ai cikin qur'ani sun mace akwai sannan kuma misali na hudu wannan mutum da ake kira Uzairu ko ko sun ce Uzairu ne wasu sun ce a'a ba Uzairu bane babu nasi da tabbatar da wannan sannan wasu sun ce musulmi ne daga bayan musulunta sun ce a'a sun ce kafiri ne daga bayan musulunta yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sun ce a'a mutum ne musulmi an dai yi sabani wanda babu nasi da tabbatar da cewa Uzairu ne ko ko asalinsa musulmi ne ko kafiri almuhimmu dai ya ya musulunta amma dai Allah ya kashe shi da shi da jakinsa kuma Allah ya rayar da shi aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wata qira'a kuma lam yatasannah wa lam yatasanna wanzur ila himarika akwai ha'un an shafita akwai bayani mai yawa kan karkashin wadannan qira'o'in mai so kuma cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknu yaga tawjihin qira'atkin wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idham kayfa nunshizuha ko nunshiruha aw wata qira'a thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ko qala a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir qira'o'i ne guda biyu al-muhimmu hamza da kisa'i sun karanta qala a'lam to wannan shi ma Allah subhanahu wataala ya tayar da shi da shi da jakinsa bayan ya mutu sannan kuma annabi Ibrahim shi ma ya nemi Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matacce wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta annabi ibrahim ya ce Allah kuna me yadda kake rada matacce qala awalam tu'min Allah ya ce baka imani ba qala bala ya ce a tabbas na imani walakin li yatma inna qalbi sai dai don zuciyata ta ƙara samun nutsuwa in gani da idona to nan annabi ibrahim ba ya tambaye bashin Allah yana da iko a'a kaifa tuhyi al-mauta Allah ya ne ka kira Yesuwa huwa sa'ala anil kayfiyya ya tambayar da Allah yake yi ba wai yana shakka bane sannan walakin li yatma inna qalbi zuciyata ta samu natsuwa ba wai kalbi ba sunan wani mutum na abokin Annabi Ibrahim da ake ce ma kalbi wai li yatma inna qalbi sadiqi shine ake nufi a'a kalbi zuciya sai ke nufi kaga kamar wanda suke cewa Maryam qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ni ina neman tsari ga Allah gare ka in kunta taqiya in dai kai mutumin da ake kira taqiya ba ne sunan mutum taqiya a'a in kunta taqiya in ka kasance mai jin tsoron Allah bas ba wani sunan wani mutum taqiya an gane ko to almuhimmu dai kalbi a zuciya annabi ibrahima qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka aw taqra'a fasirhunna ilayka kadiba cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari da kuma al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam da ad-durr al-masun kaga bambanci tsakanin qira'a fasirhunna ilayka da fasurhunna ilayka bal ma imam at-tabari yayi bayani mai tsawo a karkashin wannan fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya kaga annabi ibrahim Allah ce da ya so Allah ya nuna mishi Allah ce roki tsuntsaye guda hudu ya cakuɗa naman su ya aza su akan duwatsu sannan ya kira su za su zo malamai suka ce duk da yake Allah bai kawo bashin an yi annabi ibrahim tun da Allah ya bashi umarni ya aikata kuma Allah ya nuna mishi don Allah yana da iko to kaga waɗanga amsila ne cikin qur'ani Allah ya nuna cewa yana rayar da matattu tun a nan duniya yana daga cikin abubuwa guda uku sannan abu na hudu wanda qur'ani yake kawowa shine cewa wato misali shine ruwa damana ana yin ruwa sannan kuma mi in ruwa sun sabka suka kare damuna ta fito ta kare ta mutu kuma wata shekara Allah ya tayar da ita to haka dan adam shi ma za a zo ya zo a digon mani yana ruwa ya zan dan adam ya girma ya fadi ya mutu ya koma cikin kasa to ai tayar da shi bai da wahala shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan kafa hujja da wannan zaka ga a cikin suratul hajj zaka ga bayan Allah subhanahu wataala ya bayanin ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqa thumma min mudgh thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin liyubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajlin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a a cikin suratul nahl ba'da ilmin babu min ba'di ko ma cikin at-ta'birul qur'ani kaga bambanci tsakanin tsakanin hikimar da ta sa an ka kawo min da nan a can kuma ba a kawo min ba an gane wa taral arda hamida a cikin suratul fussilat khashi'a fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat an gane ko sai an ka ce fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij sai Allah ce zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta wannan misalin da an ka baka yadda an ka halicci dan adam ƙasa kuma an ka baka misalin gata ta faru abin nan ta bushe ta rayu sannan tsiron ya fito ya koma ƙasa to zalika bi anna Allah wal haqq ka tabbatar da Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma Allah yana idra da mutacci haka ya faɗa a cikin suratul abin nan bayan ya faɗa wa ataral arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat sace innal ladhi ahyaha da muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir da haka dai alqur'ani ya bada dalilai na tashin alkiyama misali halittar ku ta farko ko kuma halitta ku ta farko bata bada wuya ba kinan wanda ya halicce ku yana iya mayar da ku ko ku halitta ta farko ita ce ta fi wahala akan kiyasi na hankali ko kuma wato irin yadda duk shekara ake ruwa abubuwa su fito su kare su abin ga ina ce duk shekara ko kuma a duk lokacin da aka yi ruwa waɗansu nau'i su fito don wani lokacin ana yin damana biyu a wani wasu yankuna sannan kuma ga waɗansu Allah subhanahu wataala ya rayar da su an gani ina fata an fahimci ni ko kuma ya bada misali da cewa ya halitta abin da ya fi ku girma duk da shi halicce ku to wanda ya halitta abin da ya fi ku girma halitta ku ba za ta bashi wahala ba dan haka dai zaka iske dalilin da suke nuna akwai kiyama alqur'ani ya bayar da su kuma mutum zai kuma cikin littattafai na malamai ya ga wato irin yadda na ayoyi suka yi bayani da nasoshi na alqur'ani mai girma yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta a karbin da muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh